to hakim abu abdullahi ibn al-biya'i wanda yake malami babba a ilimin hadisi wanda yake da littattafai da yawa wato wanda aka haife shi hijira na da ɗari uku da ishirin yau fati hijira na da ɗari hudu da biyar to bawo baha ya kawo mata babi guda fil mustadariki ana cewa mustadarik ana cewa mustadarak in an ce mustadarik wato shi littafin ne kamar ya rasu wa'yansu hadisai bisa sahihain ko kuma mustadarak to shi ya fi shuhura a ce mustadarak wato an riskar da hadisan da suke cikinsa ne ga sahihaini to shi hakim abu abdullahi ya kawo babi guda ga kira'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin nan nasa mustadara ko mustadare
أخرج فيه دون ألف ملكي أخرج فيه يا فدا حديثي أتكن مستدرك من شوى النبي صلى الله عليه وسلم an ji ya karanta maliki yawmiddini ba da alifi ba ba maliki yawmiddini ba kowace a cikin kirawoyin nan tabbas ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma an ce an ji annabi sallallahu alaihi wasallam da yake karanta fatihar ga kansa ya karanta maliki yawmiddini ba da alifi ba wanda dama an san awan fa'ilu ya fi mubalaga daga awan fa'ilu awan fa'ilu ya fi mubalaga daga awan fa'ilu to kasadi fi sirati kamar yadda aka ji shi ya karanta da sadi tsantsa a cikin sirada ihdinas siradal mustaqim sirada bai karanta da sun ba bai kuma karanta da ishimamin sun tsakanin sun da zaira ba to an ji ya karanta sirata da sadi tsantsa yadda yake shine kira'ar mafi yawan malaman nan kusan duk bakon haka suka tafi ban da wata ruwaya daga umul wanda shi aka ji aka ruwaito daga gare shi ya yi ishimamin sadin da su ya karanta wato sirata tsakanin sun da sadi to
sun mata'i
menene gaba sun mata'i sannan kuma an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ta ala tajzi nafsun an nafsin shay'an wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an ba la yajzi ba kuma tara da fataha ba la yujza ba ba wala tajzi nafsun an nafsin shay'an to wa tilwihi da kuma wanda yake ya be shi wato wala tuqbalu minha shi ma da ta ba yuqbalu ba la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala tuqbalu minha shafa'atun uhu gaban fitil zu an ji kuma ya karanta da ta fitil zu a cikin wanda shi ko ya zo tare da zal a ƙarshensa shine yuhazu to an ji wala tu wala wato la wata ko yawman la tanzi nafsu an nafsin sha'an wala tuqbalu minha shafa'atu wanda yake ko da zal ya karanta shi da ya wala yuhazu minha adalu wala yukhazu minha adalu wannan kira'ar wato ta dace da kira'ar makarantar nan bakwai ko mafi yawansu da haka suka karanta wajen to nunshizu haka nan kuma an kanji ya karanta nunshizu kaifa nunshizu ha wadda yake ta dace da kira'ar kisa'i ko da ko abu abu ta dace da kira'ar abu amr ibn al-ala'i tare da abdullah ibn amir nunshizuha wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha da zaira ba nunshuha ba ba daga anshara ba daga anshaza da zaira kaifa nunshizuha to za ya ya ja'i yahan wato da zaira ya ja'i ya wanda ya zo don ya fahimta ya ja'i ya wanda yake ya zo don ya fahimta
ruhunun hakanan kuma an ji ya karanta faruhunun makaburatun da jam'i ba fari hannun ba faruhunun makaburatun
ya gullu hakanan an ji ya gulla ya gulla ya gulla wato wa ma kana linabi in an ya gulla ba an yi galla ba ba an yi galla ba an ji ya karanta an ya gulla wa mata na linabiyin an ya gulla wanda yake ya zo a suratu ali imran to
nan jabi fatihul ya'i ya zo da fatahar ya ya gulla da kamar kira an yugal wa ma kan labi nan yugal a, an ya gulla to
wal ainu ba'da nafsi rafa'al rafa'an ja'i da'i rafa'a ya zo wato ya karanta da rafa'a a cikin ainu ja'i wanda yake ya zo ba'adan nafsi bayan nafsu a can a suratul ma'ida wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi to mu kira'ar mu da wasu da yawa wal aina bil aini ko to amma an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta wal ainu bil aini kamar kira'ar tisa'i kenan wal ainu bil aini wato ya zamo an yi kadu kenan an koma ainu mubtada bil aini labarinsa ba adafi bane kan nafsa a sannan annan nafsa wannan nafsa sunan anna ne bin nafsi labarinta a mahallin rafa yake to wal aini ko mubtada ne bil aini labarinsa to kamar kira a kisa'i kenan to hal tastati'u haka nan kuma an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar da ta zo dai a cikin suratul maida wajen karshen in qala al-hawariyuna ya isa ibn maryama hal yastadi'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i to an ji ya karanta hal tastati'u rabbaka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i hal tastati'u da ta hal tastati'u tas'alu rabbaka kana da ikon ka tambayi ubangijinka to shi ma a makarantar nan akwai wanda ya karanta haka din da ta hal tastati'u rabbaka an yunzila alaina ma'idatan minas sama'i wato hal tasta- hal tastati'u tas'alu rabbaka kana da ikon ka roƙa mana ubangijinka to bari a tare ta ina mm, ya ya karanta ta da ta ya karanta tastati'u din da ta to alhamdulillah To.
bismillahir rahmanir to rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
darabta jazman qabla nasbi ta'i anfasikum ja'a bi fatihil fa'i amamahum ya'khudhu ma safinatin salihatin sakara ma- ma'an wa qurrati جمعا يلي أخفي كترك التاء في واتبع واتبعت واتبعتهم واتبعت أباكري رفارفي نعم دارت hakanan kuma yana daga kirawoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake an ciro daga gare shi ta fuska ingantacciya ahan, amma isnadin bai tawaturi ba cewa ah, ya karanta darasta wani ya ƙulu darasta ko dara- ahan, darasta wanda yake ya zo a suratul an'ami Mhm, وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعقلون to wali a darasta din nan akwai kira'o'i da yawa a kai akwai wanda suka karanta darasat akwai darasta akwai darasta to an ciro daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya karanta darasta mhm, jazman menene da sukuni نعم جزما da sukuni shine ma'anar jazman din قبل نصب التاء kafintar kuma wadda take mai fataha da rasta kenan akwai kira'ar kuma waliya qulu darasat waliya qulu darasat to أنفسكم hakanan kuma an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya karanta laqad ja'akum rasulun min anfasikum wanda ma'anarsa a azamikum mafi mafi girman ku mafi girman ku جاء بفتح التاء ya zo da fathar fa na na karshen suratul tauba ce to أمامهم يأخذ مع سفينة hakanan kuma صالحة.
ya zo a wakana wara'ahum malikun ya huzu kulla safinatin gasba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi wakana amamahum malikun ya huzu kulla safinatin salihatin gasba da ƙarin ga- eh, salihatin kuma can amamahum ba wara'ahum ba in ya huzu kulla safinatin salihatin gasba wannan kira'a shazza ce yanda min manzumatu tafsir ya faɗa amma mahum qawla malik salihati ba'da safinatin wa hazi shazzati to sakra haka nan kuma an ji ya annab sallallahu alaihi wasallam ya karanta wata ran nasa sukara wa ma hum bi sukara na suratul hajji na farkon suratul hajji cewa ya karanta sakara yau mata raunaha ta zahalu kullu murri'atin amma an ra'at wata ra'u kullu za ta hamlin hamlaha wata ran nasa sakara wa ma hum bi sakara haka aka ji annab sallallahu alaihi wasallam ya karanta nan to ma'an gaba ɗaya su biyu da sakara na farko da sak- sakara na biyu duk haka da fitar sai ne ba kuma tare da alifi bayan kafin ba ba kamar kira a motarar nasa sukara wa mahun bi sukara to wa qurrati uhum. haka nan kuma an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ya karanta da jami'i fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin da jam'i kenan da alifi kafin tar to nan jam'a li afi jam'a wato da jam'i shine qurrati yali uhufi wanda yake ya zo bayan uhufi ya zo bayan sa uhufi ya zo bayan shi ma ufiya lahum ka tarki ta'i fi kamar yanda yake ya barata fi a a cikin yadda ba a wattaba'atkum zuriyatuhum wattaba'ahum zuriyatuhum bi'imanin na suratul duri wattaba'ahum ba wattaba'atkum ba an ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wattaba'ahum walladhina amanu wattaba'ahum zuriyatuhum bi'imanin alhaqana bihim zuriyatuhum wattaba'athum a wattaba'ahum to eh shine kamar barinta eh, a cikin wannan
a batiri hakanan kuma an ji ya karanta a baƙariya rafarifa a baƙariya da jam'i na ƙarshen suratun rahamani Eh, mu- eh, to wato ya karanta ra- rafarifa wa a baƙariya Mhm, duk da jam'i su biyu to to alhamdulillah بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhufazu warruwatu wannan a nan fasalin za a yi kiyaye ƙura'ani da wanda suka tsaya aikin ruwaito ƙura'ani
hufazuhu turbu ala ishirina min sahabi haka haka haka lashharina Usman Zaidu wa Abu Musa Ali Ubayyu Qais wa Ibn Mas'ud Ali معاذ سالم أبو, الدرد أبو الدرداء منهم الآخذ أن أول أن أولئي أبو هريرة أبو هريرة وعبد الله أي البحر وابن سائب عن الأبي من تابعيهم أعرج مجاهد إكرمة ألقمة والأسود زر عطاء عطاء حسن حسن يزيد نعم عبيدة مسروقهم سعيد لهؤلاء مرجع القراء سبعتهم وأن أبي الدرداء شامي شاميهم ونافع عن اليزيد نعم كذا أبو عمرو مجاهد مجاهدا يزيد.
مجاهدا يزيد وابن كثيرهم عن ابن السائب وعاصم عن زر المواذب وحمزة عن عاصم الكسائي عن حمزة خلاصة القراء وفاذه wanda suka ce haddace ƙur'ani mina sahabi daga cikin Mina sahabban sahabi.
manzo sallallahu alaihi wasallam suna da yawa نعم تربو Ah, على illa إبراهيم.
iyaka tsamowar ƙur'ani an ana ta saukar da shi ne har sai da ya rage kwana 81 a wani ƙaunin kafin wafatin annabi a wani ƙaunin sai da ya rage wata ɗaya a wani ƙaunin ma sai da ya rage kwana bakwai sannan abin da zai sauka daga ƙarshe na ƙur'ani ya sauka shi yasa wasu da yawa cikin sahabbai ba su zama mahaddata ƙur'ani dukkaninsa ba saboda wasu iyaka abinda suka halarta tare da annabi iyaka wannan suka karba to amma an san ko da a bi'ir ma'una zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aika wajen mutum saba'in wanda aka kashe su kisan gilla dukkanin su mahaddata qur'ani ne amma sun haddace qur'ani iyaka wanda aka saukar zuwa wakacin wanda har ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da yadda aka kashe su har ya zauna wajen wata guda yana addu'a kan waɗanda suka kashe su din to akwai ma da ta qur'ani da yawa zamanin annabi illa da yawa cikin su ba su samu sun haddace duka gaba ɗayan ba wanda yake sun haddace shi duka wasu sun ce sun kai ishirin da wani abu daidai sanda annabi ya wafati amma wannan da ake maganar ma adadin duk da ake faɗa a nan ana maganar wa iyaka wa'anda suka sun haddace shi duka gaba ɗaya daidai wafatin annabi banda wanda daga baya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati su kuma suka ta haddacewa suka ta haddacewa cikin sabon cewa to tunda yake ma annabi ya wafati an gama saukar da qur'ani ashe ba abin da ya rage a kansu illa su tsaya gaba ɗayan qur'anin nan su tabbatar sun haddace sun haddace shi da ka to akwai da yawa to wa'anda yake sun haddace shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansa ta Tarbuwa ala sun haura 20 akwai kaululluka da yawa a ciki akwai wanda suka ce guda tara ne na'am kamar yadda shehu sayyidi hassan dam ya, ya faɗa ko a littafinsa uh, usulul ilimi Na'am.
ko cewa guda tara ne wanda a cikin wayanda aka ambata a nan ya kawo guda shida ya ƙara kuma guda uku wanda su ba a ambata a nan ba Mm.
a cikin wayanda aka ambata a nan wajen goma sha ɗaya to ya kawo guda shida Mm.
a cikinsu amma kuma ya ƙara guda uku wanda ba a faɗe su a nan ba Mm.
wato ya, ya faɗi abu ayyubal ansari Mm.
mutumin madina nan sahabin annabi babba wanda a gidansa annabi ya fara sauka zuwansa madina farkon zuwansa madina ya faɗi uba da tubnu samiti wanda shi ma a nan ba a faɗe shi ba ya faɗi tamimu dari na'am a to su wa'annan ukun ba a faɗe su a nan ba Uhum, amma dai yanda ya kawo su ɗin guda taran haka aka kawo a hayatul hayawan na'am hayatul hayawanin kubura mutum ya duba fasalin iwazu na'am wato babin iwazu to zai gani wato babin ambatan eh, tarihin halifofin nan zai ga cewa wato mahaddata qur'ani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai wanda suka haddace guda tara ne su ne wa'annan din wanda ya faɗi Na'am.
to na'am haka al-ashharina ka riƙi wa'anda yake su suka fi shura a cikin su na'am Usmanu na farko dai akwai sayyidina usmanu usmanu ibn affana Allah ya dagare shi mm, Zaidu haka nan kuma akwai zaid ibn sabit
wa Abu Musa akwai abu musal ash'ari wa- a- akwai abu musal ash'ari Na'am.
shine abdullahi ibn qais mm, eh abdullahi ibn qais Na'am.
wanda shi a wancan ba a faɗe shi ba Mhm, a wancan guda taran ba a sa abu musal ash'ari ba abdullahi ibn qais to Ali haka nan sayyidina ali sayyidina ali dan abi dalib to wasu da yawa sun tafi kan cewa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya haddace qur'ani gaba daya Mm.
wasu ko suka ce a'a annabi yana wafati sayyidina ali ya zama- ya zauna a gida bai fito ba sai da ya tabbatar ya haddace qur'ani gaba Mm.
dayansa to na'am Ubayyu haka nan ubayy ibn ka'ab makaranci babba Na'am.
wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shaida masa da shugabanci a cikin karatu Na'am.
ai yake cewa inna Allah ta'ala amarani an aqra alayka ubangiji ya umarce ni in karanta qur'ani a wajenka Mm.
ubayy ibn ka'ab ya haɗu yana kuka yana ni wasammani laka ni ya faɗa ma sunana ni ubayyu yace i sammaka li kai ya faɗa min din to Qaisun haka nan kuma akwai kai subnu sakan shine abu zaidil ansari daya daga cikin ammomin ana subnu malikin abu zaidil ansari kai subnu sakan sunansa kenan to na'am wa ibn Mas'ud da kuma abdullahi ibn mas'udin akwai abdullahi ibn mas'udin to al-Ali shi ma wannan ba a faɗa a cikin wa'ancan guda taran ba al'ali wanda yake maɗaukaki Na'am.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida masa da cewa gwani ne na karatun qur'ani Hmm.
har yake cewa man arada an ya qara al-qur'ana kama unzila falya garran dariyan kama unzila falyaqrahu ala qira'ati ummi ibn abd wanda da yake nufin ya karanta qur'ani danyansa sharaf yanda aka saukar da shi to ya karanta shi bisa qira'ar ibn ummi abd Hmm.
shine abdullahi ibn mas'ud Hmm.
wanda shi ya daɗe daman ya daɗe da da musulunta ya daɗe tun a makka kuma su ne manyan na gaban annabi masu hidiman annabi masu karɓar duk wani ƙur'ani da aka sauka Mm, abu musala shari sanda ya zo ya ce ani sai da na daɗe na ɗauka abdullahi mas'udin ɗan gidan annabi ne saboda yanda yake yawan zuwa ya huce ya shiga wajen annabi koyaushe mm, ya zo ya huce ya shiga na ɗauka ɗan gidan ne sai daga baya na su na ga ashe ma zuwa ya to
mu'adu an haka nan mu'az ibn jabal mu'az ibn jabal shi ma na cikin mahaddata qur'ani daga cikin sahabbai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mm. salimun haka nan akwai salimu to shi ma wannan salimu din ba a faɗa a cikin wa'ancan guda taran ba mm.
Mhm, ba a faɗa cikin guda taran ba salimu wato shi maula huzai fata asalinsa bawa ne aka yanta amma ya zamo shugaba Mm.
ya zamo gwani aka kashe shi wajen yaƙi sanda aka kashe sayyidina umar sayyidina umar yake da a ce salimu maula abi huzai fata yana nan da rai da shi zan sa ya zamo halifa bayana to
abu darda'i haka nan kuma abu darda'i amiru na'am to shi ma yana cikin mahaddata qur'ani Mhm. wa minhumul akhidu an ula'i akwai kuma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake su ma sahabbai ne amma sun qur'anin sun karɓa ne daga wajen waɗannan Na'am.
ba daga wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba kai tsaye suka karɓa daga annabi ba a'a sun karɓa ne da wasu da wani tare da zama wasu sahabbai na'am abu huraira ta akwai akwai Abu Huraira Abdurrahman ibn Saharin wanda shi ya karɓi Qur'ani ne daga Ubay ibn Ka'ab Na'am.
ya karanta Qur'ani ne wajen Ubay ibn Ka'ab Mm. wa abdullahi da kuma Abdullahi guda biyu akwai Abdullahi guda biyu wanda su ma dai duk almajiran Ubay ibn Ka'ab ne a wajen kira'a na'am Mhm, shine su ne ayil baru eh, wato Abdullahi ibn Abbasin wa bin sa'id da kuma Abdullahi ibn Sa'ibi Abdullahi ibn Abbasin da kuma Abdullahi ibn Sa'ibi na'am to su wa'annan duk ukun nan su ukun nan da abu huraira da ablamin abbasin da ablamin sa'ibi sun karanta qur'ani ne Anil wajen ubay Ubay.
anil ubay daga ubay ibn ka'ab Mm. min tabi'ihim to to kun ba ni
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم تذييل to ga wani tazili
من تابعيهم أعرج مجاهد إكرمة علقمة والأسود زر عطاءان الحسن حسن يزيد أب- عبيدة عبيدة عبيدة.
مسروقهم سعيد لهؤلاء مرجع القراء سبعتهم وعن أبي الدرداء شاميهم ونافع عن اليزيد كذا أبو أمر مجاهدا يزيد ي- يزيد وابن- نعم نعم yazid نعم وابن كثيرهم عن ابن السائب وعاصم عن جر للمواظب نعم من تابعيهم to a to
نعم وهمزة عن عن عاصم الكسائي عن همزة الخلاصة القراء نعم.
to من تابعيهم to me gaba أعرج to a rajo shine abdurrahman ibn hurmuz yana daga ma- wanda suke manya makaranta qur'ani masu haddace shi wanda aka karbi qur'anin daga gare su a cikin tabi'ai wa'anda yake sun zo bayan sahabbai to a rajo yana a- abdurrahman ibn hurmuz yana cikin manyan su Na'am.
makaranta qur'anin da yake sun zo bayan sahabbai نعم مجاهد hakanan kuma mujahidu shi ma yana cikin manyan makaranta qur'ani mujahidu ibn jabr ya karba wajen sahabban annabi da yawa ma gwani ne wajen qira'a kamar yadda yake gwani wajen tafsiri مم. إكرمة hakanan kuma ikrimatu maula abdullah ibn abbas wato shi yana cikin manyan makaranta qur'ani na makka مم. علقمة hakanan kuma alqamatu wato shi yana cikin manyan makaranta na kufa
والأسود hakanan kuma aswadu shi ma yana cikin manyan makaranta qur'ani to نعم زر haka nan zirrubin hubaishin zirrubin hubaishin wanda ya karba wajen abdullahi masud ya karba wajen wasu ma daga sabai shi zirrubin hubaishin allah ne bai yi zai ga annabi ba amma tsoho ne Mhm, sanda aka yi aike ga annabi sallallahu alaihi wasallam farkon annabci ma allah shi yana dan shekara wajen 25 kaga da girmansa a sannan Mhm, da girmansa ma a sannan Mhm, sanda wato kuma bayan nan ya daɗe kwarai ya karba daga dai manyan sahabbai kamar su sayyidina umar su sayyidina ali su abdullahi masudin duk ya karba a wajen su to wato ya yawa fati shekara ta hijira na da tamanin da biyu wato ya daɗe kwarai a duniya ya yi wajen ɗari da goma sha yi نعم to qada'ani haka nan kuma a da'u guda biyu akwai ɗaya da'u akwai a da'u na abin rabahin wanda malami ne babba na'am malami ne babba gashi a jikinsa haka sai a ga kamar yana da nakasa da yawa amma kuma gashi malami babba yana cikin manyan malamai na tabi'ai Mm.
eh, domin an ce gurgu ne ga hannunsa ɗaya shanyayye ga idansa ɗaya bai gani ga hancinsa wato ba kamar irin na yadda aka sani na larabawa ba shi hancin nasa a kwance yake to amma kuma sai Allah ya nufe shi ya zama cikin manyan malamai domin su kansu sabon annabi da yawa sai da suka sallama masa Abdullahi ibn Abbasin akan zo a yi masa tambaya ya ce to ku me zai me zai kawo ku wajena ga a da'u ku je wajen sama ai malami ne ku je wajen sama ai malami ne to ya da nura abi rabahi to na'am na'am alhasan haka nan kuma hassanul basari wanda shi ma babba ne gidan annabi ma ya tashi Mhm, a gidan annabi ma ya tashi wato yawa fati shi hijira na da ɗari da goma na'am yana cikin makaranta shi ya ma yana cikin ƙura'ul arba'u ashirata yana cikin makaranta goma sha hudu ko na'am to yazidu haka nan kuma yazidu
abidatun haka nan kuma abidatu salmani na'am masruquhum haka nan masuruku sa'idu haka nan sa'idu sa'idu ibn jubairin
da haula'i marji'ul qurra'i to wa'annan makarantan amma akwai guda ɗaya da shi bai kawo ba Mm.
wanda shi ma yana cikin manyan makaranta tabi'ai Ehem, kuma asim ya karbi kira'a a wajensa kwarai Ehem, shi ne abi abdulrahmani abdullahi bin habibin as-sullami wanda shi ma tabi'i ne babba yana cikin manyan makaranta a wajensa ma hassan da husainu suka yi karatun qur'ani Ehem, almajiri ya karba wajen manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi abi abdulrahmani sullami abdullahi bin habib as-sullami na'am to
na'am sab'atihim lihaula marju'ul qur'an marji'ul qur'an Matsa- makoman makaranta sab'atihim guda bakwan nan lihaula'i ga wannan tabi'an ne da sahabban da aka faɗa duk kira'o'in nan guda bakwai da ake ji ba su fita daga kira'o'in wa'annan shagabannin da aka faɗa ba na daga sahabbai da kuma tabi'ai
na'am wa an abi darda'i Mhm.
samiyuhum to mu- na shan ɗinsu shine abdullahi ibn amir shi ya karɓi kira'a ne wajen abu darda'i sahabin annabi mai girma wanda a cikinsa aka ce annabi ya ce ma min ashabi illa wa qad ahassu alai laysa abad darda'i ba wani a cikin sahabbai na sai inda na so da sai na ce yi min laifi ta waje kaza ko kaka amma banda abu darda'i abu darda'i gaba ɗaya ba inda zan ce yi min laifi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa laisa abad darda'i ma min an ma min ashabi illa law shi'tu ahastu alaihi laisa abad darda'i laisa abad darda'i to a abu darda'i din nan yana cikin manyan karan- a makaranta sunansa amir ko Mhm, a, yana cikin manyan makaranta to daga gare shi abdullahi ibn amirin makarancin mutanen dimishka ya karbi kira na'am ya Abdullahi ibn Amirin daman ya riga sauran makarantan guda bakwai wa fati domin ya yi wa fati hijira na da ɗari da goma sha takwas an haife shi hijira na da ɗari na da takwas wato an haife shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan da yana nesa shi yasa bai ga annabi ba amma an haife shi sannan annabi yana nan Mhm, wato shekara ɗari da goma ya a duniya an haife shi hijira na da shekara takwas sai wa fati ɗari da goma Abdullahi ibn Amirin to na'am wa nafi'un an yazid shi kuma nafi'u nafi'u kuwa ya karbi kira'a ne daga yazid ibn al-qaqai shine abu ja'far da kuma wa'ansu daga tabi'ai an ce tabi'an da ya karbi kira'a a wajensu sun kai mutum saba'in to amma babban malamin sa a cikin su shine yazid ibn al-qaqai shine abu ja'farin ɗaya daga cikin makaranta uku cikon na goma to kaza abu amrin to shi kuma wato wa- wato ya karba wajen ubayy ibn ka'ab shi yazi eh, shi yazid ibn al-qaqa'i eh, shi abu ja'farin ya karba wajen ubayy ibn ka'ab da wasu daga sahabban annabi su kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kaza abu amri haka ma abu amri ibn al-ala'i shi ma ya karbi kira'a wajen yazid ibn al-qaqai abu ja'far makarancin mutanen basra abu amri abu amri ibn al-ala'i wanda shi ya wafati 154 to ya karbi kira'a daga Abu Ja'far din nan mujahidan yazid Mujahidan kuma ya Yazid.
kara karbar kira'a daga wajen mujahidu to na'am ibn kathirihim da Abdullah ibn Kasirin ko makarancin mutanen Makka an ibn an ibn sa'id ya karbi kira'a daga Abdullah ibn Sa'idi wanda shi ma sahabi ne amma kira'arsa ba kai tsaye daga Annabi ba Ya- daga Abdullah ibn Ubayyin ya karbi kira'a shi Abdullah ibn Sa'idi
Wa- ya lami kasirin wato shine na biyun makarantar nan guda goma a guda bakwai a mus- a wafati ya wafati hijira na da ɗari da ishirin Eh, wato abdullahi na amirin ya riga shi wafati da shekara biyu to wa asimun asimu ko an zirri asimu na abin najud shi ko ya karba daga zirribin hubaishin zirribin hubaishin to al-muwazibi wanda yake mai lizumta bisa karatun qur'ani wanda yake malami ne babba mai lizumta ga karatun qur'ani
wa hamzatun hamzatu kuma an asimin wato an hamzatu ibn habibin zayyat ɗaya- na uku na, ko na biyu kai na biyu kai daga makarantar kofa shi kuma ya karba daga asimu Mhm, ya karba ne daga asimu asimu daga zirin nubai zirin nubai shin daga ablamin mas'ud daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to al-kisa'i kisa'i kuma aliyul kisa'i kuwa shi ko ya karba an hamzatin daga hamzatu
khulasatul qurra Mhm, ko da yake ya karba kuma daga a amasho ya karba daga wasu malaman ma khulasatul qurra'i wannan su ne tsarkakakkun makaranta qur'ani guda bakwai wanda qira'a su tafi shuhura qira'a su tafi shuhura tafi tawaturi to alhamdulillah to alhamdulillah الرحمن to a'udhu الرحيم billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim تذيل to ga tazili
وطلب uluwa sanadin taqarruba تقرب taqarruba تقرب إلى النبي إلى النبي مصححا مجتنبا mhm نعم ضعفا كواهد من الأئمة أو كتب مشهورة في الأمة mhm وفيه أنواع من الحديث فقد يرى بموت ذي الحديث mhm أهواله قراءة الرواية طريقه ووجهه في الغاية mhm.
نعم فطلب علو سند ka nemi ɗaukakar sanadi ka nemi ɗaukakar sanadi نعم تقربا ilan nabi Ilan nabi.
don neman kusaci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar bawa ai ba abin da ya kamata ya kokari a kansa irin duk wani abu dukkan wani abu duk wata fuska da zai iya bi ta kanta ya zamo ta kusata shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to dai daga cikin hanyoyin kusaci da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'anin nan an saukar da shi ne gare shi shi yasa duk wanda zai ruwaito shi daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi shi ya karanta wa jama'a qur'ani Eh, shi ya karantar da jama'a qur'ani to ɗaya daga hanyoyin kusaci ga annabi shine a kira'aka ka nemi isnadi wanda yake maɗaukaki wato wanda yake zai zamo mutanen da suke tsakaninka da annabi ba su da yawa wato wannan shine eh, uluwi mudulaki kenan ko Mm.
shi ake kira uluwi mudulaki kenan to مصححا amma fa kana mai ingantawa kada garin neman uluwun ka riko da isnadi wanda yake akwai wani a cikinsa wanda yake rarrauna a'a ba haka ba sai wanda yake ya inganta
مجتنبا ضعفا kana mai nisantar rauni kakka ɗauki isnadi wanda yake akwai wani rarrauna a cikinsa ka ce da shi za ka dogara a'a wannan gara wanda yake nazili ma gara isnadi wanda yake nazili wanda tsakaninka da annaba aka samu mutane da yawa fiye da wanda yake wato a, in dai ingatattu ne fiye da wannan wanda yake tsakaninka da annaba mutane kaɗan ne amma a cikinsa akwai wani rarrauna
كواهد من الأئمة hakanan kuma wato uluwi nisbiyi kenan kuma nan mala yake magana a kai kamar ɗaya daga shagabannu kamar ya zama tsakaninka da shaɗabi mutanen kaɗan ne ko tsakaninka da ibnul jazari kamar ta fuskar shaɗabiya kenan ko tsakaninka da ibnul jazari ta fuskar ɗaibatun nashir kenan ya zama mutanen kaɗan ne wanda daman dai a yanzu isnadan da yake amfa amfani da su kenan ko ko dai ya zama zai kai ga ibnul jazari mai ɗaibatun nashiri ko kuma zai kai ga ah, shi sha ɗari نعم Eh, mafi yawan isnadan da su aka fi amfani da su kenan to aw kutubin mashhurati ko kuma littattafai mashhurai wanda suke a sun yi shura kamar irin sai taisir na dani ko su hirzul amani din na shaɗabi a cikin al'umma
wa fihi anwa'un min al-hadith akwai nau'o'i da yawa a wannan babin daga ilimin hadisi yanda a can shi shi abdullahi yake faɗa a cikin misbahun rawi cewa shi uluwi da nuzuli wato uluwi shine ya zamo kaɗan tsakanin bawa da annabi sallallahu alaihi wasallam uluwi mutlaki kenan wal alima qallat rijaluhu ala siwahu mawsulan yuradu nazila alahu mutlaqun yasil ila nabi fama li shayhin umudin an nisbi fama li tanzil uluwin in wasal shayhin لأحد المصنفين إن وصل راو لشيخ أحدهم فوافق لا من طريقه فذا الموافقة أو شيء شيء فذلك البدل وإن تساوي سنديه ما حصل فذا المساواة وإن مصنفا شيخك ساوى فصفاها عرفا ما اتفقا في الشيء ثم اعتلفا فاتفقا واسطة قد عرفا to akwai nau'o'i daban-daban wanda da a ilmul hadisi akan sani akwai uluwi mutlaki akwai uluwi nisbi wanda shi uluwi nisbi din iri-iri ne wajen guda biyar akwai muwafaka akwai badali akwai musafaha da sauransu ne to to ana ganin samun uluwin da mutuwar wanda yake ya ba da labarin to sai ya zamo wanda da mutuwarsa da wuri ya zamo wanda yake ya zo daga bayan wanda ya karba daga gare shi ya daɗe to in ya zamo kai wanda ya karba daga gare shi shi ya baka sai kaga ka samu uluwi akai sai kaga ka samu uluwi yanzu misali idan muka duba a nan kamar yadda ɗariƙa ta zo mana bayyana shehu ibrahim allah da gare shi kaga sai ya zamo ta fuskar sa mun samu wani uluwi tunda da can babban shehi a nan wanda mafi yawan malaman mu duk a wajensa suka karɓi ɗariƙa shehu salga malam salga wanda tsakaninsa a sannan da saidi ahmad suka yi akwai mutum ɗaya to mu kuma yanzu mun karba wajen malaman mu su sun karba wajen malam salga malam salga ya karba wajen alami alami ya karba wajen suka yi ruju tsakanin mu da suka yi ruju mutum nawa kaga an samu wajen mutum uku ko hudu amma bayanan shehu ibrahim sai ya bamu isnadi kai tsaye daga gare shi daga shehu ahmad suka yi ruju to kaga wannan uluwi ne muka samu misali wanda yake sabu wancan hanyar ta shehu salga yanzu da mutuwar shehu salga zuwa yanzu shekara nawa kaga an samu dadewa to wanda yake wanda ya karba wajen shehu salgadin wanda shi ma mai yiwa ya mutu bisa wannan isnadin ya zama shi ma wanda ya karba wajen sa ma ya mutu to kaga ta nan sai a ga isnadin ya zamo ya samu ya samu nisa saboda cewa a to duk wa'annan sun mutu sun mutu wannan ya karba wajen wannan ya mutu dan da nan bai dade ba shi ma wanda ya karba daga gare shi ya bayar ga wannan amma shi ma bai dade ba ya mutu shi ma wannan din bai dade ba ya bayar ga wani ya mutu to sai ya zama an samu tsawo amma wanda yake misali ya karba daga wanda yake ransa ya yi tsawo kuma ya zama ya karba wajen karshen rayuwar tasa sai a ga kai tsaye dan nan ya sadu da sama ta hanya kurkusa tsakaninsa da saman ya zama bai fi mutum ɗaya ba ko bai fi mutum biyu ba inda watakila inda an inda wannan ne sai a samu mutum biyar ko shida ma sai a samu mutum biyar ko shida ma a tsakani to ahwaluhu halayen kira'o'i qira'atun akwai kira'a ita ce wadda aka dangana zuwa ga imani kamar misali kira'ar abdullahi ibn amirin ko kira'ar abdullahi ibn kasirin wanda kowanne a cikinsu suna cikin makaranta bakwai ko kira'ar abu ja'far ko kira'ar yaqub wanda su suna cikin makaranta goma ko kira'ar hasanul basari ko kira'ar ibn muhaisinin wanda suna cikin makaranta goma sha hudu to duk wannan dai kira'a ake kira tasu kira'a ce tasu riwaya sai kuma abinda almajiransu suka tafi a kansa wanda wannan shi ake kira ruwaya kamar a ce ruwayar shu'ubatu daga asim ruwayar shu'ubatu daga asim shi asim kira'a ce da shi shu'ubatu ko ruwaya ce da shi saboda yana tafiya ruwaya tasa tana tafiya bisa kira'ar asim ne ko ruwayar wato warshu daga nafi'u nafi'u shine mai kira'a warshu ruwaya ce tasa ko kalun daga nafi'u shi ma kalun ruwaya ce tasa nafi'u shine mai kira'a haka nan kuma akwai ɗariƙa shine ita wannan ruwayar kuma ta hanyar da ta bi ta sadu kamar misali yanzu kira'awar warshu a ce an bi ta hanyar azraku dariqul azraq to wannan dariqatul azraqi ko a ce dariqatul shadabiya ko a ce dariqatul daibati ko dariqatul nashari masalan cewa an bi ta kan yanda shi me masu wannan littattafan suka bi suka sadu da wannan malamin to ووجهه akwai kuma fuska wannan wato cewa a daga mai ruwaya ɗaya akan samu fuska biyu ko fuska uku ma a waje ɗaya a waje ɗaya wajen kara- wajen karantawa ta biyu a ga yakan karanta haka yakan karanta haka ya zamo duk sun inganta daga gare shi to wannan ya zama waj- wajhi ne kenan Na'am.
an samu wajahi kenan Na'am.
filgaya Filgaya.
a matuƙa wato wa'annan su ne hanyoyin karɓar ƙur'ani akwai ƙira'a ta makaranci kenan ruwaya ta almajiransu sai kuma ɗari hanyar da aka bi aka sadar da almajiran nasu wacce irin bambancin karantawa da akan samu daga mai ruwaya ɗaya Mhm, ko a ɗariƙa guda ɗaya a tafarki ɗaya
الحمد لله to alhamdulillah
ما to نستطيع a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ما يرجع إلى الأداء من الأنواع to abin da yake ya koma zuwa yanda ake ba da ƙur'ani aha wato minal anwa'i daga nau'o'i akwai nau'o'i na daga ilimin ƙur'ani wanda su sun koma suna magana ne akan ya ake ba da ƙur'ani yaya ake ba da shi an yi magana kan saukarsa an magana kan maruwaitansa Mm.
da hanyoyin ruwayar tasu to yanzu kuma kan ya ake ba da shi نعم to من هل التي ترجع للأداء لستة وقف wakafin وقف walibtida'i والابتداء وقسم الوقف إلى ال- إلى اضطرار قبها قبها أو أو الرخص في اختيار Mhm.
ليس له لما يلي تعلق لفظا ومعنى فهو فهو تم- تام مطلق Mhm.
أو لازم أو كان لفظا حسن وعكسه الكافي به فاستغنوا Mhm.
نعم مجاذب للموجبين للموجبين للموجبين جائز Mhm.
نعم وما لوجهنا وما لوجهنا له مجوز Mhm.
نعم نعم من التي ترجع للأداء minha yana daga cikin ilimin ƙur'ani allati tarji'u abubuwan da yake sun koma lil ada'i maganganu wanda ake akan yanda ake ba da ƙur'ani cewa ga yanda ake ba da shi wajen karɓa daga su malaman ana waƙafi ana, ana yamala ana ibtida'i da sauransu نعم da yadda ake rubuta shi cewa ga tsarin rubuta shi yadda ake ƙara alif wani waje ko a sauke alifin wani waje wani waje a kawo ya a wani waje a shafe yarma to da irin wannan ya koma ga ada'insa da wajen lafzan da kuma wajen kitabatan tunda shi ada'in na ƙur'ani biyu ne akwai ada'uhu lafzan wanda yake wajibi a kula da shi ko wanda shi ne fannin da tajwidi yake koyarwa wannan fannin wajibi ne wal ahzu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yajawwid al qur'ana asimu li'annahu bihi al qur'a bihi al ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala riko da tajwidi wajibi ne lalle ne akan musulmi su riko da tajwidi na qur'ani domin duk wanda bai tajwidin qur'ani ba yayi laifi yayi laifi to wa wannan kenan ta fuskar lafazi yanda wani malami ne daga cikin malaman garin nan yake faɗa malam rabi dan tun yake cewa man sami alqira'ata alajamiya fa qala ma asma'u fi sam'iyya qila law qira'atul qur'ani fa qala wallahi lama qur'ani lam yahnis bi hilfihi iz rabbi lam yaduhu bil ajmi bal bil arabi man sami alkira'ata al'ajamiya wanda ya ji kira'a wadda ake yi ba bisa tsarin larabci ba faƙala sai ce ma asma fi samiya me nake ji ne ake faɗa ila lahu sai aka ce da shi kira'atul qur'ani ai qur'ani ake karantawa faƙala sai ce wallahi lama qur'ani wallahi wannan ba qur'ani bane to lam yahnis bi hilfihi bai kari ba da wannan rantsuwar tasa izrabi domin ubangiji na lam yad'uhu bil ajami bai ce qur'anan ajamiyan ba bal bil arabi cewa ya qur'anan arabiya ashe dole in za a karanta shi a tsarin larabawa wa'anda aka saukan masa sanda eh, wanda aka saukan musu da qur'ani yanda aka sanda aka saukar da shi to wannan ada'an kenan lafzan to akwai kuma ada'an rasman wanda shi ma wajibi a kula da shi saboda yanzu so da yawa abinda muke samu a rayuwarmu sai a samu wasu su sun kula da ada'un ba da ƙur'anin ta lafzan amma ba ruwansu da ada'un rasu ba da ƙur'anin ta fuskar rubutawa sai ka samu mutum ko ka sami yaro ya iya karatu ya yi zurfi za ka ji ya karanta da tajwidi amma da za ka ce to rubuta min aya kaza sai ka ga rubutun nasa fa in ya gama kokari karshe a ciki to ya rubutu irin namu wanda shi kuma qur'ani ba cewa aka yi a rubuta shi da tsarin rubutunmu ba ko wal haddu fil mushafi la yuqasu wa mislu haza a haruful kasida yadda shehu suyudi ya kawo a ƙarshen fari da alfiyarsa ta nahawu ko wal haddu fil musafi la yuqasu rubutun qur'ani ba bisa tsarin rubutun mu yake tafiya ba yadda aka karɓo rubutunsa daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake rubutawa in kace da shi ya rubuta wato fakara hunna sab'a samawatin fi yawmaini in karshen ta sai ya ce zai ma alif ja a wajen huwa allazi halaka lakum ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات نقول إيوا سيتزي ما ألبك أوجه in ya zo samawa ta zai ce zai rubuta haka tsarin rubutun mu ta zai ce ya yi ƙoƙari fa kenan ya yi ƙoƙari saboda shi karatun ya karɓa ne ta fuskar karantawa ƙur'anin ya karɓa ne ta fuskar karantawa kawai ba ruwansa da rubutun wanda shi ma karɓar ƙur'anin ta fuskar rubutawar wajibi ne shi kuma mai zaman kansa yanda wani malami